أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda ke gudana karatu na ranar lahadi ko na littafi al'adabul al'adabul mufarat yau ladi nawa ga rabiul awwal nan yau nota biyar ga watan jimadal ula shekara ta 1445 hijiriya muna gabatar da wannan littafi na al'adab al daga nan masjid sabil huda da wanka tare da magaram littafin wani malami amirul mu'minin fil hadis wanda aka yi sanin shirawa muhammadu bin ismail al-bukhari mai rasuwa hijira tana da shekara 256 wanda wannan littafi nashi al'adabul mufrad yana ɗaya daga cikin littafi wanda duniyar musulmi take yawan karanta sa akan abin da ya shahi gyara halaye da kuma tabi'o'i na kirki muna cikin ado ibo muna cikin hadisai ruwayoyi wanda suka zo akan afdalul du'a afdalul afdalul du'a na aka ce afdalul du'a kenan addu'o'i masu mahimmanci gaske kenan ruwayoyi wanda suka kana zababbun addu'o'i wanda aka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka zo daga magabata sahabbai da sauransu kenan muna wannan baba ne wancan satin ina ga a wancan satin mun kare ruwaya ta 633 season 33 haka ne kenan zan mu tashi ruwaya ta 634 season 30 kowa ga gudun an gudun ko? to idan yana karantawa mu rika bi muna karantawa tare kowa rika ban gudun kuma saba zaba makaranta majalisi da kalamar risas don ɗauka mafridati da sauran wasu abubuwa kenan sai karanta ruwa ya ta 633 sisan 634 kai mun kare 633 yanzu mu tashi 630 da sai ya ce قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو الوارث قال حدثنا أبو ربيعة سنان قال حدثنا أنس بن مالك قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض قال إن الله إن, إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها
wannan babu mai karanta da muka ce afdalul du'a du'a azkar mafifita masu daraja wanda aka rawaito su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ruwa tace hadathana abu ma'amar qala hadathana abdul waris qala hadathana abu rabi'a abu rabi'a shine wa sinan ko ya ce kala da sana'a nisbinu malik abu ma'amar wannan sunan shi abdullahi bin umar at-tamimi abu ma'amar abdullahi bin umar at-tamimi abdulwaris kuma shi yana ce mai abdulwaris bin sa'id al-ambari abdulwaris bin sa'id al-ambari shi kuma ya samu daga abu rabi'a abu rabi'a sannan shi kuma ya ce haddasa na anis dan maliko hadimin nabi hadimin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya shekara tara yana wa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a Allah kai albarka a rayuwarsa a dukiyarsa a ƴaƴansa kuma Anas yana cewa addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama ya muni naga kowace Allah kai albarka a shekarunsa Anas ya shekara wajen ɗari. a ‘ya'yansa Allah ba shi ‘ya'ya sama da ɗari a dukiyarsa Allah ba shi dukiya wa da hulukun janna Allah ka sanya shi aljanna anis ce kawai ɗaya ne ban gani ba shi ne na aljanna kenan anis ya zama shekara tara yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima kala shi ne ya kawo wannan ruwa ya anis dan malik a hazan nabiyu annabi ya ya ya kama ko ya rike ko ya doka a haza ya kama ko ya rike a hazan na biyu annabi ya kama mi ya kama gusunan aka ce gusunan reshi leshi ko reshi reshi kai ba wulace rai ba reshi ko leshi a duk yan reshi na bishiya bishiya kamar yi branch na bishiya haka a yi reshi a gijago a duk yan ko a duk yan shi ne reshi ba leshi ba ne shiga ne shi ba wula ce ne cile shi ne ba baushe a hazar na biyu mi gusunan annabi ya kama mi wata reshe na wata bishiya kamar ga bishiya na maina ko na buwa sai annabi ya kama lesha lesha lesha fada fada fadahu na fadahu ai harraka sai ya ya girgiza ko ya ya girgiza shi ko ya kakkaɓe shi kamar da ya kamo sai ya kakkaɓe shi haka da ya kakkaɓe shi falam yan tafi bai kakkaɓe ba abin da ke jikin bai kakkaɓe ba mun gane kamar kamo reshe na wata bishiya haka in ka girgiza ka girgiza haka ya zami zai ayi zub da ganyen ko to shi ne annabi a haza ya kama gusunan wani reshe na wata bishiya fana fada huye mai ya kakkaɓe haka da ya kakkaɓe falam yan tafi da ya kakkaɓu ba kenan bai zube ba ganyen bai zube ba sun mana fadahu kuma ya ƙara kakkaɓewa dai shuɗi na biyu falam yan tafi ganyen dai bai kakkaɓu ba sun mana fadahu kuma ya ƙara kakkaɓewa fanta fada sai a nan sai ya sai kakkaɓe sai ganyen ya zuba kamar wani darasi ne annabi zai ba sabai da pratik din aiki kenan shi ne sai kama reshe rabi na wata bishiya ko sai mi ya kakkaba haka da ya kakkaba ganyen bai bami bai zube ba hallo dai fula dai zai ya kama ya yi ya kakkabe haka ko ganyen dai bai kakkabo ba sai a na uku da ya kakkabe sai ya kakkabo shi ne a na uku sun mana fadahu ya ƙara kakkabe shi fantafa da sai kakkabo kenan ganyen sai zubu daga itace kenan kur ne zai ba su pratik kala sai annabi ya ci inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah yace cewa mutun yace musulmi bawa yace subhanallah kuma yace alhamdulillah kuma yace la ilaha illallah yan fadunnal ya yan fadunna ya fadunnal hadaya yana kakkaɓe kurakurai kamar yadda kuka ga da na kakkaɓe wani abin ya zube ko to haka yawan cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah haka yake kakkaɓe kurakurai daga ɗan adam shi ne darsu da zai ba su kamar firatiki ne musu sai ba su da sauyi kenan cewa mi da kuma da kuma wannan kai maka hadisi da ko na meta yawa yawa an huce guda kai maka iya kenan bakin nan yamfadin hadaya yana kakkaɓe laifi kenan duk laifi da muke na yau da gobe in muna yawan karanta karanta kai a'a me ake kanka bai karanta abinan ce subhana subhanallah to ba maluma maluma su magana je ka a sake ta da farko yawa yawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ustazai da malamai su bar magana kenan wannan faɗin wannan in mutum ya faɗi yana mi yana kakkaɓe laihi kurakurai namu kamar yadda annabi ya ba su darasi ya kakkaɓe mi ai bishi wanda ya reshen bishi a ko ya kakkaɓe har su uku yana uku aga ya zube to sai buga musu darasi yadda za su gani ya ce to haka yawan cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ila illa yake kakkaɓe haɗaya kurakurai na yau da gobe da muke yi wa bilai eh musamman a zamanin namu na yanzu kenan dole sai yawan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah fasar hadisi dai a hazar nabi gusunan annabi ya kama reshe fanafadahu ya ya kakkaɓe falam ya tafad bai kakkaɓu ba ya sake dai so biyu sai ana uku dai sai ya kakkaɓu to suwar he ba su dare sai ce ai cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa haka yake kakkaɓe laihi kamar yadda kuka ga wannan kakkaɓa da nayi itacen abin ya zubo ga wata ruwaya wannan hadisin sai zuwa daro da ruwa ce ma ga ruwayar tirmizi ya hudu ta can kitabu da awati ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama neman rabi shajaratin ya bisa ya huce ya shuɗe da wata itaciya wadda ganyen nata ya yi mai ya bushe da ya bushe da ita sai ya kamo reshi da ya kamo reshi sai ya sai ya girgiza in ya girgiza ganyen ganyen mi zai kwaduwa zai ko sai ganyen sai hwagi sai ba mutanen mu darasi sai to yanda ko ga wannan ganyen ya zube to haka kai ni ita shi in muna yawan cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah haka kurakuranmu zunubanmu yake zubewa kamar yadda kaga wannan abubuwa ga wata ruwa yake cewa la tusaqatu min az-zunubil abdi kama tusaqatu warqu hazihi shajara cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah yana zubar da zunuban bawa kamar yadda kuka ga wannan itace da na kakkabe ta zubar da diyanta haka sai zo ma haɗaya don ka gane nan ma sai wacce ruwa ya ce ba a zunu sai ce min zunu daga zunubai kenan zunubai da muke yi me ya kankar da shi yawan wannan ma magana subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah ga wata ruwaya wadda tabarani ya hudu shi kuma marar nabi sallallahu alaihi wasallama wa ma'ahu ashabuhu yana tare da sahabban shi ne sai ya huce wata itaciya ita ce sai ya kamo wani reshen da da ya kamo reshen sai ya girgiza da ya girgifa a hazabi gusunin min a gasaniha faja alayyan tafi kenan sai ya girgiza da ya girgiza sai ya kakkabu da ya kakkabu sai tukwana sai ba su darasin sai ya ce musu kun ga wannan yadda kuka ga wannan ita ce ta kakkabu to haka cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah yake kakkabar da mi hadaya laihi da muke da yau da gobe ga wata ruwaya wadda ta zo a cikin musnad na imam ahmad hadisi ummul haniu el uwa ga sayyidina aliyu bin abi dalib take cewa a ruwaya ne take cewa la ilaha illallah la tatruku zamban la ilaha illallah la tatruku zanban cewa la ilaha illallah mutum yana yawan cewa hailala la ilaha illallah ko yana yawan cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah to batta barin zinubai kenan kullun duk zinuban da yake in kana yin faɗin wannan kalmomin guda uku zinuba kaina kakkabuwa sai dai ga wata ruwaya aina ya ce ba subhanallahi walhamdulillah wa bi kuma wala ilaha illallah amma dai wata ruwaya sai yake kara ba wallahu akbar sai yake cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai kara ba na kudu ga wata ruwa na ummu hani lokacin da ta yi shekaru ta girma ita ilwa ce ga ali bin abi dalib kuma tana yawan ibada da sauran abubuwa sai shekaru suka ja ta kenan shekaru suka ja inda kana kwana kana sallah zaka iya to baka iya ba sai ummu hani ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mai kabirat sinni shekaruna sun yi girma kenan shekaruna sun yawa kenan irin na filoli da azumi da nake yanzu ban na iya yi ya manzan Allah faddunni ala amali yadkhulu ni janna ka shiryar da ni akan wani aiki wanda in nayi shi zai sanya ni aljanna shi ma sai ga mata wannan abuwa tusabbihina allaha mi'a summa tahmidina allaha summa kaza summa kaza sai ga mata kenan zai ga wannan fadalar cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah yana da fadala sosai wanda in muna hudu yana ne yana kankare mana zunubai mun gane ruwai to sai ruwa ta gabe ci قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سمعت أنسا يقول أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه, تشكو إليه الحاجة أو بعض الحاجة فقال ألا أدلك على الخير من ذلك تحللين الله, تحللين الله ثلاثين عند منامك وتسبحين ثلاثي ثلاثا وثلاثين وتحمدين أربعا وثلاثين فتلك مئة خير من الدنيا وما فيها
wannan ruwa ta ce hadasana wa
أبو نعيم abu nu'aim hadasana wa سلمة salmata samituwa أنس anasa shi ma hadisin waye أنس anas ya kula yana cewa atat imra'atun wata wata mace ta zo atat wata mace ta zo ta zo ina atat imra'atun nabi sallallahu alaihi wasallama wata mace ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama tashku ilaihi haja tana ka kukan wata bukatarta ka wani abu ya dame ta sai ta ka kuka gurin annabi shine atat imra'atun wata mace ta zo tashku tana ka kuka ilaihi gurin annabi hajatun wata bukatarta au ba da haja ko kuma shashen wani bukatarta kenan dai ka ɗauka kamar kada gani wata mace ce ta zo gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ta ka kukan wata bukatarta ko kuma shashen wata bukatarta da ta gaya annabi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a dulluki ba zan shiryar da ke ba a dullaki ba zai shirye da ke ba ala khairu min zalika absa wani abin da ya fi alkhairi daga wannan abin kenan ga solution zan samu miki zan shirye da ke absa abin da ya alkhairi daga wannan sai ya ce mata to khalilina laha salasa wa salasin inda manamiki wa tusabbihina salasa wa salasin wa tahmidina arba wa salasin fatilkal mi'a khairun min duniya wa ma fiha sai ba ta wannan addu'a yace daga yau in kin zo barci inda kina so bukatun ki biya Allah ya kare ki da wannan abubuwa ga abin da zaki mi zaki to hallilina Allah ki hailala salasa wa salasin so nawa 33 in kin zo kwanci shi ne ce mata in kin zo kwanci mutum in ya zo kwanci yayi hailala salasa wa salasin so 33 mi ya hailala cewa la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah kai so 33 da uku in kai wannan wata sabbihina kuma ka yi mi subhanallahi shi ma nawa salasa wa salasin so talatin da uku wata hamidina ka yi godiya da allah kenan ka ce mi alhamdulillahi arba'a wa salasin talatin da biyar in ka gama arba'a arba'a wa salasin arba- talatin da hudu kenan je ka ta yi hailala nawa talatin da uku ta yi bi kuma wa tasbihina tayi subhanallahi nawa 33 kuma sai tayi mine alhamdulillahi nawa 34 kenan 33 33 daga 34 in ka gama gaba daya sai ce batilka mi'a wanda suka kasance 100 hayrun min duniya wa ma fiha in kika yi wannan yahi miki alheri daga duniya da abin da yake cikin ta kenan duk kuka ne ta kagura annabi ba a faɗi buƙatar ba tana buƙatar wani abu ne ta ka kuka gurin annabi sai annabi ya ba ta ce ga lakanin duk in kin zo barci kimi eh ki hailala su nawa 33 kuma ha maimaita so nawa subhanallah 33 kuma ha a'a da ta zo ta ka kuka sai annabi ce ga abin da zan baki lakanin nan yahi duniya da abin da ke cikin ta in kin zo kwanci ki yi hailala 33 ki yi tasbihi 33 ki yi tahmidi alhamdulillah 34 kenan ki yi hailala 33 shine la ilaha illallah la ilaha illallah na biyu kuma ki yi tasbihi 33 shine subhanallah subhanallah subhanallah na uku ki ta hamidi alhamdulillah alhamdulillah 34 in kika yi wannan fatilkal mi'a za su kasance gaba ɗaya in ka gama in kin gama 100 khairun shehi alheri min duniya daga duniya da abin da ke cikin ta kenan duk bukatoci suka ma yawa na yau da gobe na duniya in ka zo da niyyar wannan sai ka kwanta sai ka zo ka yi mi la ilaha illallah 33 ka yi mi kuma ka yi subhanallah 33 ka yi mi kuma ka yi alhamdulillah 34 in ka gama nawa 100 daidai mai mai ta zo kusa ka mai mai ta ba ustazai su shi a yi karatun awwam memeta eh ka zo yau ustazai da malami ba mai magana karatun awam za da ke koko miye ta kai wannan wannan mace miye aka ce mata miye ta ka kara guna annabi ta ka miye ta zo ta zo guna annabi ta ka kukan ta ko saboda ko wani talauci ya dame ta ko wani bukata da ya dame ta sai annabi ya bata kilan abin ko to miye kilan abin da ya bata a kawai haka ta tawadi ya shi ta tawadi a a sai in ta zo da dare zai ta kwanta ko in an kare wani a zakarin falakin nasi ayatul kursu an toha an shahe shi ko to to kuma sai in bukatotin ka sun mayawa sai kai wani abin ga kwanta yi menene la ilaha illallah so nawa 33 na biyu a a ustazin su shu a a sake tun da gwargwako a je na gaba memita na warko la ilaha illallah 33 subhanallah 33 alhamdulillah 34 kenan in an gama gaba daya sai tashi mi dari haka yi ga wannan wata mun gane wani hadisi a isnadi hadisi ne da yi to amma dai da kulau da ko shawahidu da kuwa hadisi muttafiqun alaihi hadisin ali bin abi dalib wanda ya zo a buhari da muslim hadisin fadima karanta shi fadima ya annabi sallallahu alaihi wasallam sai aikin gida bai kike ba ta wahala ai mace zamanin su can ya ake nika dutse da dutse ne ai za a yi dutsen nika ba yanzu nasu a kudu kusko shi amma da somaliya sun da sauna ba somaliya somaliya sun da sauna kai baka shi ba yanzu da ai dutsen kusan dutsen dutsen nika dutsen a ku wanda duk wanda ba tarantan ba ya san shi amma dai wanda wanda wanda kana da shi ma yawwa a daman police wanda ya tafasa sai shi ko yau ganar da sakin cikin yanzu ba kai so dutse duka abu rabu suwa ana yawan nan sa'udi bai sashi kun san da duka wannan ba ta huna ba dutse da dutse da dutse ga dutse nan za ka miki cin burabu ga dutse nan ka gane dutse biyu ne ɗaya babba falaka kuma ɗaya shi ne taɓari kamar zai tuwon zaƙi bara basu sai a zo sai a zuba hatsin sai mata su goga su goga su goga shi ne diga in an sai a zuba hannu a diga sai ya dira bara basu kwaci ba kai shigo wannan ba kai duniya an fata ne ga kai kai nika ma bai ba kai nika ma bai sani ba eh bara basu ba eh markaɗe irin wannan tsaye matu koyi markaɗa shi dutse kawai kowane gida da fashi ne bai tun tsaye tura man ma babu a gidaje e dutse ne mafi da kare kawai ta kaya ka zaka yi na kamar wasu kwanci da fashi yanzu za ka tsaye gidaje bai ya cika neme shi kusan shi shi ma wancan ɗan jami'a bai shi ka san dutse nika a wanda bai san kai fa shekarar kana bai tuwa ta san shi ba a shi wanda ai kasar saudi ne ya tere san shi saudi ne shi wannan wani duk duka yadda musani ɗaya to shi asalin hadisin kamar yadda ya zo a buhari da musulun fadima matai sayidina ali radiyallahu anha sai ta kai kuka gidan babanta gurin annabi sallallahu alaihi wasallama me ta kai kuka ta kai kuka da shakkat matal kami asal raha abinda take su shan wahala na wani dutsen nika da wani abarkaɗe da take da hannun da yi kwaso da wani abubuwa sai ta je ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta je gida ta kai kuka take nema annabi sallallahu alaihi wasallama a samu mata wani hadimi saboda ta yi ta nika ta yi mai da dutsen nika da ne hannun ta yana kanta ko masau to shine sai ta je ta ga annabi sallallahu ta je gida gurin babanta zata ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar a samu mata me wani hadimi wanda zai rika mata wannan ko hadima ya rika mata wannan to da ta je gidan a lokacin da ta je annabi sallallahu alaihi wasallama baya gidan ta je annabi yana gidan Aisha ne amma da ita ta je gidan annabi baya ne ya fita sai ta gawa shi ne ce fantalaqat falam tajidhu fa wajadat Aisha fa akhbaratha da ta samu Aisha sai ta ba Aisha labari tace ai na zo gurin manzan Allah ne saboda wannan wajen dutsen nika da wani abubuwa markaɗe da nake hannuna yana kaza yana kaza ina so a samu mai hidima a gida sai ta tafi gidan ta ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gida sai aisha ta bashi mai labari shi ne ta falon ma ja annabiyu a habaratuhu aisha bi maji fadima sai da annabi ya zo gida sai aisha ta ce ai fadima ta zo amma dai abin da ya kata ne ta kakuka abin ta kakuka menene ne ta ta kuka tana shan wahala na wajen gurza nike-nike da wani abu a samu ta wani mai hadi ba wani ruwa bisa ka doka nan kenan kaga mataka tana iya kai kuka gidan? za a ɗauki wani tsara? an ɗauki wani tsara? a wani ba su aure su ne kawai ma da sa ɗauki wani tsara ko? eh ko ba to eh kun ba ba na tafi shugaba ne ko ko mai hadi eh to da aisha ta gaya ta gyawa ta ce mimi da baka na biyar ka ta zo ta ce mi take so a samu ta hadimi saboda aikin gida da nikanin da ke to annabi sallallahu alaihi wasallama nan ya tashi da ya tashi faja annabi sallallahu alaihi wasallama ali ne ke rawaito hadisin buhari da musulmi ya zo sai ya ce faja annabi sallallahu alaihi wasallama ilaina sai annabi ya tashi daga nan sai ya zo gidan sarkai sai ya zo gidan ya tashi kenan kaga ta tsoka gidan na iya zuwa kenan shi ma iya zama ko yawa da annabi ya zo sai ali ya ce wa kad ahazna madaji ina hamma mun kwanta kenan lokacin da ya zo hamma muna kwance da ya zo muna kwance ya yi sallama ya shigo kenan gidan sirkan kana iya shigowa ba za habtu li aquma hanzan taso haka faƙala alama kani kuma yayi annabi ya ce zamna zamna sai annabi faqa ada bainana sai ya zo ya zamna tsakankanin mu inda ga Fadima ga Ali ga mi ga diye shiga sirki sai annabi ya zamna a tsaka kaga mu wanzu kaje gidan sirkin ma sai a ce kaza ko to kaga musulunci annabi yana zuwa dan saukin rai da annabi mutum ne mai tawadu bai da girman kai ko na abuwa kaga har gidan sirkan shi ke zuwa har ma da yaje gidan aliyu radiyallahu anhu gidan fatima yazo tsakankanin su mai zamana haka shine yace fa qa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri har ma da suka zamna inda aliyu radiyallahu anhu kole suka zamna haka shine aliyu yake cewa har nake jin sanyin digadigan shi a kirjina kenan wai har ya nuna ma sun gaba mi sun yi koli haka to a nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu wa qala sai ce ala uallimukuma khairan mimma sa'altumuni ga wata ruwaya ala adullukuma khairan mimma sa'altumuni bazan sanar da ku ba ko bazan koya muku ba mafi alkhairin abin da kuka tambaye ni me suka tambaya nabi khadima ko tunda ai da ta je ta tambaya Fadima ai da sanarwa alinko radiyallahu anhu to sai annabi ce bazan koya muku ba mafi hairi ko mafi shiriwa da abin da kuka tambaya fiye da wannan hadimai kenan zan ba ku wani lakanin da yahi wannan hadima da kuke so kenan wanda in kuna yin shi Allah zai kawo solution in duniya da lahira sai ce ga nan zan gaya muku idza ahastuma madaji'ukuma idan kuka zo gurin kwancinku in kun zo mi gurin kwancinku tukabbira arba'an wa salasina ku yi kabara Allahu akbar Allahu akbar so nawa 34 ko da ajere kai suka wace ruwa kuma ko da kai su haka wani ɗaya ne kenan ku yi kabara so 34 wata sabbiha salasa wa salasin ku yi subhanallahi 33 wa tahmida salasa wa salasin ku yi kuma alhamdulillahi 33 fa huwa khairul lakum min hadimin wannan shi yake alheri gare ku da wannan hadimin da yake nema a baki Fadima idan kuna yi wannan insha Allah Allah zai kasu luso in duniya da lahira za ku samu abin da ya wannan hadimin kenan kaga wannan ruwa da take cikin wannan ruwa da take cikin ba rabatan tambata kai su wannan ruwa take cikin muslim ta tabbatar da ruwa yana take cikin adabul mufrad kenan kaga hadisi wannan adabul mufrad sai kaga lahu shawahidun fi buhari muslim kenan shine hadisi aliyu bin abi talib kenan duk wanda zamu doka ne duk in ka zo kwanci duk problem da yake ciki ta duniya da lahira duk matsuwa da yake ciki duk wani kumshi da kumci da ke ciki ka ɗauki wannan addu'a kake sai Allah ba ka sauke kenan shine addu'a ce guda uku ba wanda ya hika ga wata ruwaya sai wanda ya hika kuma ba dole ya ka tsaya adadin ba kana iya ƙara adadin kaso tun da kawai ruɗe da ko dubu sai kai tun da kawai ruwa da ta ce in kai wannan babu kwatamcinka sai wanda ya hika kenan sai wanda ya ƙara kenan zai gane ba an tsaya ba haka in ka so haka na iya yin ma sama da dubu kenan dai ka rike duk in ka zo kwancinka in kana wannan addu'a duk bukatotinka na duniya da lahira Allah kan biya ma na farko ka yi mi kai la ilaha illallah so nawa 33 kuma fa subhanallah nawa kuma fa alhamdulillah nawa 34 yanzu ka gane maimaita ustazai su yi shiru maimaita in ka zo kwanci mine ne zaka yi ka yi hailala 34 toshe ka ka yi kabara ina da daru muje muje kawai bar da kuna je ka maimaita 33 kenan ka gama gaba daya sai su kasance 100 a a sattin da shidda ko kuma ga talatin da hudu sai baka nawa dari yanar din ka zo kwanci sai ka da kokari kana kana wannan sai ruwa ta gaba ce قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلل مئة وسبح مئة وكبر مئة خير له من عشر رقاب يعتقها وسبع بدنات ينحرها to kaga wanda shi ma man halala mi'atin wanda ya hailala so 100 kai hailala so 100 kenan kace ne la ilaha illallah kuma fa wa sabbaha mi'a kuma kace subhanallahi shi ma so nawa so dari khairul lahu shi yahi alheri gare wa kabbara mi'a kace allahu akbar shi ma dari yace khairul lahu shi yahi alheri gare ka min ashar rikab daga yan tabawa goma min ashar rikab daga bawa goma yi atika hada zai yanta su wa sab'a banatin badanatin ko kuma raƙuma manyan raƙumai guda goma guda bakwai da zai yanka ya soke aka aba wata ruwa kenan cewa la ilaha illallah so ɗari subhanallah so ɗari allahu akbar so ɗari ya hi in kai wannan da ka sai baiwa guda goma ka yanta kuma ya yi raƙumi raƙumi manyan raƙumi guda bakwai ka kai ka aba ka yi hadaya da su wannan kadai kaga karamin abu ne wai karamin abu ne a hudin amma dai aladan katota abu ne a hudin amma dai karamin abu ne tun da minti nawa zaka wani metroma a minti nawa zaka wani wani adai a yi kuma ai ba san gauga metroma yawa metroma ba san gauga ba ba ba da nuna lakwalakwa a yanda na kusan ka zaka iya mai dikita ba aiki su a wani a minti nawa eh talatin ko nawa kowane ɗari a bashi minti goma eh minti nawa minti talatin kenan rabin awa kenan kaga rabin awa za ka yi aikin da ya hima mi ya yi yan tabawa goma da yanka taguwa bakwai duk wani abuwa kenan a nan wannan ruwayo da makaranta duka na gaba na afu ne ko to wannan ruwayo da makaranta a ta anu maka hudu a ta anu maka hudu a karbakalla to ta warko kamar ta arama shiga tada tilla la ila illallah da subhanallahi Allahu akbar kenan su muka hudu muka ce wannan in an zo kwanci zaka wadi ko kuma fa inna subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah eh su ma wannan suna kankabe in kana yawan su duk wani laifinka da kai kana kankabe su kuma wannan addu'in hallo ko da mutum mutum yanzu ai kana ga mutum ai kana samun a cikin al'umma an yi an yi an yi an yi akuwa mai fatiya ke karantuwa ita kuma ai dole he da fatiya za a yi sallah ai kana samu wani a cikin society an yi an yi haka ce alhamdulillah ya ce alhamdulillah aya ɗaya ya kasu koya to shi ma irin wannan addu'in da makaranta shi ake bashi gudun sallah da karanta wanda an yayi ko ku taɓa gani ba da kuma wanda an buga ko rishin lafiya ko kuma kawai haka Allah ya yi shi a buga a buga shi ne ɗaukar ƙurani shuru tunda an sami asabu sunan sun rudo hadisi da ahmad da sauransu wani namiji ce ja'a rajulu ila nabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abdullahi bin abi aufa wani namiji ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ya ce ya rasulullah ya manzan allah la astadiu an ahuzu min alqur'ani shay'an ba na iya rike komi daga alqur'ani zamana annabi ya zo da kai shi zo gurin annabi ya ce shi bai iya rike ya sunan shi a zamanin annabi ba balle yanzu ya ce bai iya rike komi ba ta bai iya kai ta bale koya mai nasi ina allama da adamu bale ga kai haƙi zaji abu eh eh ya ce la'atati an ahuza min alqur'ani shay'an fa allimni shay shay'an banda iya rike komai na daga cikin alqur'ani fa allimni ya manzan Allah ka koya mini ma yujzi ini minhu abinda zai wadatar da ni daga wannan kenan abinda zai kasance mun ko da bai qur'ani ba shi zai wadatar da ni yanzu ba hana samu wani an samu zamanin annabi ne yanzu ma faƙala sai annabi sallallahu alaihi sallama ya cewa wannan mutuma subhanallahi alhamdulillahi la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billahi alil azim sai ga mai wannan addu'a guda biyu ce ita zaka rika yi daga nan malamai suka dauko an yi an yi mutu ya ƙara ya kasa koyon fatiha an yi an yi bai iya ba a rangwantaka ba ku gani ai da wanda kawai rangwantaka ne wanda an buga an buga ne shi qur'ani bai shiga wannan abin ake koya ne sai da karanta ta gurin fati eh sai annabi ya ce subhanal subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi alil azim ga ruwa sai ce fa'aƙadal a arabiyu ala kulli yaddin sai da ake gaya mai sai yake ilgawa don kai mai ce ba kenan na harko ce mai ce mi? sai yatsa daya yatsa biyu yatsa uku a'a guda biyar ne wallawa akwai yatsa nawa sai ya rige yatsa biyar fa'aƙadal sai ya ilga kenan sai ce yatsa tarko subhanallahi yatsa ta biyu alhamdulillahi yatsa ta uku la ilaha illallah yatsa ta hudu allahu akbar yatsa ta biyar la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim sai aka ce wannan su suka da karanta mun gane sai ba kauye fa wa mada sai ya tahi ya tazakkar ya tafakkar yana ta tunani ya take shi har yayi gaba sun mara sha'a sai ba kauye kuma gurin annabi da annabi ma ya ga ya komo fata basamar sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yayi dariya sai ce to sai ba kawai ce to annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan abin da aka sani ina ga aiko ba a sa ni ba wani abubuwa da zan roki ubangiji tunda ai fatiha ita na ce ihdina siratal mustaqim na roƙi wani abuwa ai ban doki ba bai yi roƙo ba an sai annabi ya ƙara mai ce ka ce Allahumma gafirli wal hamli wal zubri sai ya ƙara mai wannan sai ya tafi to daga wannan ruwaye sai malamai suka ɗauko a yanzu ka samu mutum ka buga ka buga irin wancan ne bai iya ɗaukan ƙur'ani sam sam sam ko kuma gura-gura gare an yi an yi dai bai iya ɗaukan ƙura'ani haka Allah ya shi sai ka koya mai wannan kalmar guda nawa biyar ita zai da karanta a kawai tun da kana samu kuma Allah ya shi haka an yi an yi gani ku abin ya wasa ko ba an samu ba to wani ya ce ya gani ma to ka gani eh sai ka yi ta ko in ina ko rishin laya ko kuma haka Allah ya shi kawai bai iya tunda shi ma aica la astati'u an akhudha bil qur'ani shay'an banda iya rike komai ne daga alqur'ani fa allim ne ka koya mani me zan yi abinda zai wadatar da ni shine annabi ya ce mai subhanallahi alhamdulillahi la ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi alil azim sai mutum ya rike wannan kenan dan wanda zai gane babban abu ne wannan cewa subhanallahi alhamdulillahi la ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi alil azim mun gane sai ci قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل قال سل الله سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثم أتاه الغداء فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت
shi ma wannan bai gaya ma ba kawai ta yi fa'atan na biyu rajulun ko wani namiji ya zo gurma annabi to duka wannan hadisa anisu ne da wannan wanda ya wuce wa ƙalin na biyu ina ma halala mi a wasu biyu a duka hadisin wancan ne na anisu ne duka sauran hadisa anisu ne shi ma wannan ruwaya da zama karanta ruwaya ce sayayya fa'atan na biyu rajulun wani namiji ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama shine fa'atan nabiyu rajulun wani namiji wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayu du'a'un afdal wacce addu'a ce ta fifiko wacce addu'a ce ta fi kamar ya zo a bashi lakanin addu'a ko ya mai addu'a yace wacce addu'a ce ta fi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallallahu afu wal afiya ka roki Allah afuwa mamanan afuwa rangwame kenan yafewa kenan mahau zunub kenan Allah ya rika ma rangwame yana yahi ma kurakuranka da laihin da kake shi ne sallallahu afuwa ka rika yawan tambaya Allah yafewa rangwamen laihin ka da yake wal afiya da kuma lafiya uwa jiki kuma ka rika yawan roƙon Allah ya baka lafiya fi duniya wal akhirah a nan duniya da lahira sai dai malamai suka ce al'afiya nan tana ɗaukan fasara biyu tana ɗaukan lafiya kamar yadda kuka faɗi kuma tana ɗaukan dukkan wani abu na ƙi kenan allah ya tunkuɗe ka daga dukkan wani abu na ƙi a duniya da lahira kamar ka gama ne allah ya tunkuɗe ma duk wani abu na ƙi a duniya da lahira shine afiya kenan ai lahiya ma tana cikin abu na ƙi kenan duk wani bala'i wanda ba a san shi a ce a sha Allah ka ɗema shi kenan shi balaraba nan annabi ce mai kawai ka rika roƙon Allah al'afu afuwa ka rika roƙon Allah yafiya shine kankarar zunubi rangwame kenan wal afiya da lafiya ko kuma muka ce me tun kuɗa daga ko kuma kubuta daga dukkan wani bala'i afuwa kubuta da dukkan wani bala'i fil duniya a nan cikin duniya wal akhira da kuma ranar lahira a mun tsallake hadisi ko kuma summa atahu gadin yau ne zo aka mai wannan bayani ko to washe gari ma Allah sai komo ya ga lakarin bai ishe shi wa ƙara mai kenan labarin da za a bashi na adda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ce koma ƙara bai ishe ni ba shine ce fa summa atahu gadin kuma washe gari ma sai yi sai komo gurin annabi da ya kuma haɗu faƙali shi wani namiji da sai ce ya nabi layi ya manzan Allah ayyu du'a'un afdalu wata addu'a ce ta hififiku ta hidaraja kenan ya rufe ta in tambaye shi ta jiya ƙala annabi dai ya ƙara ce mai salillah al'afuwa ka rika yawan tambaya Allah rangwame shine yafiya wal me wal afiya da lafiya shine kukuta daga dukkan bala'i fi duniya a nan duniya wal ahira da gidan lahira fa iza uɗita al'afiya idan har Allah ya baka me lafiyan nan fi duniya a nan duniya wal ahira da lahira fa kad aflaha ta kasa an babban rabo Cama ba ta ba rabana atina fi wa fil ahirati hasana kenan kaga kuma wannan ruwaye zata nuna ma duk addu'a babu addu'a da zaka tambayi Allah ya fewa da kuma rangwame ya tunkuɗe ka da dukkan wani laifi da duniya da lahira shine al'afu wannan hadisi da kaka wani hadisi da kaka wanda ya nuna wanda ya daidai da wannan hadisi sahihi Mm, wanda babu addu'a da ta kai ka tambayi Allah ya fewa da kuma lafiya rangwame da lafiya jazakallahu khair hadisin Aisha ai yana tabbatar da wannan hadisin Aisha wanne ai yace hadisin Aisha hadisin Aisha da wani ishiru wanne ka kai magana a ishiru wanne ba kai ba hadisin wani hadisin Aisha ki fitar da wannan ba kai ba kai ba wani hadisin Aisha a ya buku ayu a ba kai ba kai ma nan wannan namijin annabi nuna mai wace addu'a ce mafi fita kai mai wasa da sulatan annabi ce wace addu'a ce mai fifi ko sai ce mai ka tambayi Allah afu ko shine muka ce rango mai ko yafewa ko wal afiya muka ce afiya shine mai lafiya ko kuma Allah ya tunkuɗe ku kuɓuta kuɓuta daga dukkan wani bala'i a nan duniya da lahira da lahira ka tambayi Allah wannan ya baka yafewa da rangume rika ba rangume yana yafe ma kuma Allah ya tunkuɗe ka ya hana ka duk wani bala'in duniya da lahira kai shaye ka yace babu wata addu'a da ta yi wannan ya gaya wannan namijin to shi yace wani hadisi nake so wanda yake fasata mana hadisi wanda ya daidai da wani hadisi aka sai shi yace hadisin Aisha sai yace kai ida ya nace wani hadisin Aisha wanne malam jazakallahu khair aisha ta ce ya rasulullahi ya manzan Allah a ra'aita ka bani labari in alimta ayi lailatul lailatul qadar ma aqulu fiha in na san yau ne lailatul qadari wata addu'a ne zan wadi a cikin ta aisha ta ta bayani a ce wai na ga dare lailatul qadari kuma na tabbata yau ne lailatul qadari wata addu'a ce wadda ta yi addu'a da zan wadi annabi sai ya ce mata Allahu wadi saboda wasu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa afu anni kaga shi ne fasa da wannan hadisi Allahumma innaka afuwun Allah kai ne me yafewa mai rangwame kana son rangwame da yafewa Allah ka rangwamta min ka yafe mini kaga wannan hadisi ya fasa ta wani ya fasa ta wannan ko bacin wannan mahallu kaga wannan shi ma namiji ne zo tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ko Aisha ma ta tambaya ha ko to haka amman Nabi sallallahu alaihi wasallama Abbas abbas ammi ne baffa ne na annabi sallallahu alaihi wasallama abbas ya rawaito ce a taitu rasul sallallahu alaihi wasallama watar na zo ba gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qultu sai nace ya rasulullah ya manzo Allah allimni shay'an ka koyar da ni ka sanar da ni wani abu kenan ka sanar da ni wani abu ad'u bihi wanda zan rika yin addu'a da shi wane ne amman manzo yace ya rasulullah ya allimni shay'an ad'u bihi ka koya mini wani abu zan rika roƙon Allah da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abasallallahu al-afu wal afiya irin Aisha sallallahu ka rika yawan tambayar ubangiji yafewa da lafiya ya tunkuɗe ka da dukkan wani mugun kulli na duniya da lahira kaga fasa ta wannan ko Abbas yace summa ataituhu maral ukhra kuma na sake zawwa annabi wani shuri kamar ya zuwa annabi ya tambaye shi annabi ya koya mai wata addu'a da zai rika yi sai annabi ya ce mai ka rika roƙon Allah al'afu wal afiya sai abbas ya ce summa ataituhu marar ukhra qultu ya rasulullah allimni shay'an ad'u bihi fa qala ya abbas ya ammi ya abbas ya ammu rasul sallallahu alaihi wasallama sallallahu al'afu wal afiya fi dunya wal akhirah da ya sake komawa shi ma abbas kamar yanda shi ma wannan namiji ya sake komawa shi ma namiji ba ku sai kuma washe gari ba shi ma abbas bai ce an ce mai ya rika tambaya Allah al'afu wal afiya kuma sai ya sake kuma wa hallo wata ya sake tambaya annabi sai annabi ya ce ya kai abbas ya amina ya sake maimaita mai wannan tambayar ne ka rika yawan tambaya Allah al'afu wal afiya kenan wannan addu'a ka roki Allah al'afu wal afiya kamar ta gama komai kenan ya siga addu'a zakai eh kai dalla dalla saboda masu shuwari sallallahu alaihi wa sallam ya zaka sigar addai
Allahumma inni
dalla dalla da sai ke shi wadi wadin da ke shi ai masu shuraro a ba hadisin ba ai yanzu ya ba su amsa in zaka yi addu'a ka roki Allah ne to ganin shuraro yanzu yanzu a ta yi metro man kowace zai sallallahu alaihi wa sallam ta karanta ta ya ne zai ce Allahumma inni as'aluka yawa sai ka ce Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah ko kuma ka ce Allahumma innaka la Aisha karanto karanta guda biyu karanta guda biyu Allahumma adda zan koya musu da siga guda biyu haka
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sake dai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an- fa'fu anni kaga dai Allahumma innaka afuwun innaka afuwun tuhibbul afwa tuhibbul afwa fa'fu anni kenan kai wannan adda ka roki Allah al-afu da afiya ko kuma fa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fi dunya wal akhirah mai mita dai Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah abin da sake wannan masu shugabanmu a wannan sun lullumta musu da yi don wannan karatun kenan ba nan mu duk ustazai ne da malamai kenan awa masu shurara don wannan watanin na masu shurara da ake yi ka kama a wancan gurma shurara mu dubin ne sake mai mai ta dai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kaga wannan kenan in ka roki wannan annabi ya ce babu addu'a kamar wannan ya gayawa wani da balarabe da yazo ko ya gayawa matar shi Aisha Humaira ya gayawa ammun shi Abbas kawai ka roki Allah al'afu wal afiya kenan salan lafazin roƙon ko ka ce Allahumma Sake.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ka hada ce me to ko je ne ban- ya gaji ya ne karanta ji to kai karanta ustazai ne ba malamai su shigo to dai kenan ka to ko kuma fa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fi duniya ko kai zaka wuni a kai gobe zaka wuni a malamai musu magana da ustaz zaka ce ana karatun awwam ne kenan kaga wannan addu'a ne babu me babu bata da hala to sai naga ko lokaci yayi sa ruwa ya daya sa naga bai tashi قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن جريري عن عبد الله بن الأنذري عن عبد الله بن عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده wannan hadisi daga wa abizar ko ya suna abizar jundabi bin junadata abizar da ligifari ko mai hadisin arba'una na wuya fi ma yarwi an rabihi anin nabi sallallahu alaihi wasallama kala daga abizar da ligifari jundabi dan junada daga annab sallallahu alaihi wasallama yace ahabbul kalam mafi soyuwar zance ga Allah kenan magana wadda ta hi daɗi Allah yake santa shi ne kai wannan addai karanta ta subhanal سبحان الله لا سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده karanta su uku kwaji
سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده kenan kaga wannan addai ita ce addu'a mafi soyuwa ga Allah mutum yi duk a kalmomin shirika wannan addu'a subhanallahi la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi fasara za a ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah la sharika lahu bai da abokin tarayya lahul mulku Allah shine mamallaki mai mulkin kowa wala walhamdu godiya tana gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko a bisa dukkan kowa ba wala haula wala quwwata babu karhi babu dubara ga kowa sai ga Allah subhanallahi bihamdi sarki ya tabbata ga Allah da godiyarsa da yabansa kenan wannan adai babu zance mafi daɗi wanda Allah yake so tamkar wannan adai sai ruwa ta gaba tsaho gare ta ko ba ta shiga ko yawa kenan daga nan sai mu tsaya yau dai mai karatu addu'o'i wanda su ne mafifitan addu'a wanda suka zo daga bakin as-sadiqul masaduku sadiqul masaduku babban dai wanda zamu rike wannan na wajen kwanci da kuma wannan na al'afu wal'afiya to da fata abinda makaranta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskuren Allah gafarta mana Allah ba mu ikon yin karatun da zawwa karatun Allah ba mu ladan karatun da zama mu shuwari karatun gaba daya سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونسألك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك الأقو والآفية في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث